أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan musulmi a yau muna ashirin da biyu ga watan Ramadan hijira ta manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara ta 1436 wanda ya dace da tara ga watan bakwai miladiya ta aihuwa isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha biyar muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma sannan kuma muna cikin sura mafi tsawo a cikin alkur'ani ita ce suratul bakara an gane wannan sannan kuma cikinta ne a akwai aya mafi tsawo wadda tafsirin ta jiya ya gabata mun tsaya akan aya ta biyu sannan kuma za mu tashi aya ta ɗari biyu da tamanin da uku a shafi na arba'in da tara shafi na ƙarshe muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance jagoran mu cikin wannan zama da zamu yi na karatu bismillah wa in kuntum ala safa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانة وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم الله سبحانه وتعالى يتيتو وإن كنتم على سفر إذا كن كسنتي أكم بلاغرو ولم تجدوا كاتبا بكسامو وندزي ربوتامكو با domin yin balaguro yana daga cikin halaye wanda dan adam yake rasa abubuwa da dama waɗanda yake bukata musamman wancan lokacin abin rubutu zai yi wahala ko ba gaskiya ba ko a yanzu inda ya cikin halin balaguro ne abin rubutu zai iya yin wahala domin dan adam lokacin da zai yin balaguro zai hita daga cikin halin da ya kasance akan shi kaga akan hanya tana yiwa a rasa abin rubutu a rasa biro akan hanya tana yiwa a rasa lokaci da ana cikin matsaloli da dama shi yasa in zaka tahi a kafin ka tahi kai da kanka zaka ji cinka ya canza hankalinka zai tashi ya zan bar kaza ya zan bar kaza kuma in an hayya kenan shi yasa suke cewa tafiya in kai yi ta kai wato lokacin da zaka yi tafiya kai adda ita amma bayan ka yi ta ita adda kai ba kai adda ita ba wai ma'ana in kana son kai balaguro kai ne zaka cewa insha Allah rana kaza nake son da tafi kaga nan ka shirya amma daga lokacin da ka daga ka bar gidanka yaushe zaka dawo to ko ka faɗi ba tabbas bane domin yana yiwa ka ƙara lokaci an gane wannan to walam tajidu katiban buku samu mai rubutu ba wanda zai rubuta muku ba kuma alhali ana son ai mu'amala ta bashi kana son wani ya baka bashi to kuma ba a san yadda za a yi ba to ita ko shari'a ta musulunci an gina ta ne akan mi an gina ta ne akan sauki kenan idan ba a samu mai rubutu ba za a fasa a'a mafita za a nema shi yasa babu wata shari'a a duniya wadda ta kai shari'ar musulunci wajen sauƙaƙa tafiyar da al'amura na rayuwa duk abin da Allah ya haramta ma in an ka shiga cikin lalura sai a ce to an halatta ma daidai lalurarka ad-daruratu tubihu al-mahdhurat an gane ni wato larura tana sawa a halatta ma abin da canda ya kasance haramun gare ka amma malamai waɗansu ka ce wadda tu tuqaddaru bi qadariha ita ko lalura za a kaddarta ta daidai gwargwadonta ina fata an fahimce ni ya za mu yi mu fahimci wannan ka'ida shine cewa yanzu mafi yawancin likitocin da muke da su ƙwararru ba ba musulmi ba ne ko kuma za ka iske mazaje ne ba mata ba to akwai wani ciwo wanda za a duba mace amma kuma wanda zai duba ta mutum ne wanda yake namiji kuma haramun ne wani ya kalli mata wani ko ya kalli ɗiya wani to amma yanzu kuma babu wani specialist wanda zai iya taba ta in ba wannan ba kaga dole sai an bashi dama shine zai duba ta to amma kuma ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha lalura ana wato ana wato lissafa ta koko ana yi mata iyakar ta daidai gurgudun halin da ta kama ma'ana kenan yanzu shi doktor idan tana da ciwo ga hannu to bai dace ba a bude mai duka hannun gaba ɗaya daidai inda zai kalla nan da ya kamata a bashi dama yayi a gane wannan shi yasa shari'ar musulunci ta tsere ma kowace shari'a duniya domin mi domin Allah da ya halicce mu shi yasa halin mu duk abin da an ka haramta ma to in ka shiga cikin tsananin da ba za ka iya rayuwa ba an halatta maka shi shi yasa idan mutum yana tafiya ya shiga cikin kunkurmin daji babu abinci sai ya iske matsai abinda mutanen Najeriya suka ce ma mushi shine wato dabba ta mutu ba a yanka ba ko kuma muƙaddar ta ma dabban nan ma haramun ne a cita kuma ta mutu kaga yanzu haram biyu a ciki na farko gata haramun ne a cita na biyu kuma gata ta mutu kaga haramun biyu kenan to kuma kai babu abinci idan baka ci ba halaka zaka yi to shari'a ta gabatar da rayuwarka akan wannan zaka iya cin wannan shi yasa Allah ce fa man turra ghaira baghin wala adim fa inna rabbaka ghafurur rahim duk wanda ya ci lasu shiga cikin matsala to an neman mai mafita shi yasa shari'a musulunci kullum akwai mafita duk lokacin da za a samu matsala ko an ce abu kaza haram ne ina fata an fahimce ni to in akwai lalura to sai a halatta maka shi wannan saboda lalura amma ba wai an ce halat bane mutlaqan saboda wannan uzuri da ya gito shi yasa an ka ce halat ne ko haram an fahimci wannan da kyau walam tajidu katiban ba a samu mai rubutu ba farihanun maqbuda a wata riwaya faruhunun maqbuda za a bada abin jingina wanda za a karba abin jingina dan da Hausa muna cewa jingina kenan ma'ana yanzu ba a samu abin rubutu ba wanda zai tabbatar da haƙƙin wane ya tabbata akan wani tunda ya bashi kaza to sai a samu abin jingida mutum kana son ya ramta ma senkant mil sama hanya in an ƙare in an zo gida ka bashi kuɗin shi kai kuma yanzu babu wani abu wanda zaka bashi babu wanda zai rubutawa ai sun yi kai sun yi to sai aka samu yana da wani abu misali yana da portable portable kin nan nashi sai ce to ka rike portable kina in mun je gida na baka kudin ka sai ka bani portable kina kaga wannan portable kin ya zama to matsayin jingina an gane wannan to abin jingina kuma yana da hali guda uku yana yiwa abin jinginan nan kudin shi sun wuce kudin da anka amsa kima sai ma'ana ta wuce wannan abin da aka karba mai yiwa kuma kima shi daidai da wannan abin take mai yiwa kuma kima shi bata kai ba yana yiwa in ramci jika 500 ga mutum an gane ni sai in bashi mota ta jingina motar nan tana yiwa ta zamanto ta hijika 500 ta kai miliyan biyu kaga wannan motar kimata ta wuce wannan wannan kudin da karba ko kuma yana yiwa motar nan ba za ta wuce jika 500 bayan an kai ta kasuwa kaga da kudin motar da kuma kudin da aka ramta duka ɗaya ne mai yiwa kuma motar nan in an kai ta kasuwa jika 200 ne za ta yi ko jika 150 kaga sai zamanto kudin da an karba sun fi to amma dukan su ya halatta ana iya yi yana yiwa abin jingina kudin shi su wuce ko su zamanto daidai ko su zamanto kasa to idan yanzu shari'a ta kai mu wajen wanda za a yi shari'a da shi alkali idan aka samu matsala mutum ne aka bashi yayi inkari aka zo aka samu shaidu ko kuma aka zo kudin nan ba a same su ba ya ce lokaci kaza zai bayarwa aka je wajen shari'a to shikenan kai sai a yi ma mota kuɗi idan aka yi ma mota kuɗi ka cika mai kuɗin shi idan kuma motar aka kira adalai suka ce kudin ta jika 500 to in kana so ana iya kai ta kasuwa a sai suwa ko kuma shikenan ka rike mota tana matsayin taka idan kuma a'a kudin ba su kai ba sai a kiyasta a ce to motar nan za ta yi shika 150 ko jika 200 ko jika 300 sauran kudin ya cika maka haka ne za a yi shari'a an gane wannan da kyau kenan za a bada rihanun maqbuda shine abin jingina wanda yake an karbe shi fa in amina ba'dukum ba'da idan sashin ku ya amince ma sashi to falyu'addi alladhi tumina amanatahu wanda an ka amince ma aka bashi amana ya cika wannan amana ya bayar da ita irin yadda ya kamata mun gane wannan da wannan ya nuna cewa kenan ba wajibi bane sai an karbi abin jingina in ce a'a wani ni na amince da kai ni ba ni bukatar sai ka bani wani abin jingina nawa ne kake so jika 50 ne nawa ne kake so jika 100 ne nawa ne kake so miliyan guda ne gashi nan na amince maka to Allah ce fal yu'addil ladhi tumina amanata wanda an ka amince ma an ka bashi amana ba tare da an karɓa ba to ya bada wannan amana shi yasa waɗansu malamai suka ce wannan ayat ta shafe hukumce hukumcen da sun ka gabata kenan bashi ba sai an rubuta ba sannan kuma kasuwanci ba sai an rubuta ba sannan kuma abin miliki juna jingida ba sai an karɓa ba tunda Allah ce in an amince to shi wanda an ka amince mai bada abin da an ka amince malamai suka ce a'a wannan aya ta yi taksisin hukuncin ne da an ce a rubuta to rubutawa tana matsayin wajibi amma wannan aya ta zo ta nuna mana cewa rubutawa ba wajibi bane in an ga dama za a iya baka bashi ba dole bane sai an rubuta amma ka ji tsoron Allah ka maido sannan kuma in an ga dama aka yi kasuwanci aka ba sai an rubuta ba amma ka ji tsoron Allah kada ka zo ka ce abu kaza ga yadda an ka sai da ma shi daga baya ka zo ka ce ba haka nan bane sannan kuma idan an baka abin wato maimakon a karbi jingina gare ka ba a karba ba ka ji tsoron Allah ka bayar da wannan dukiya zuwa ga hannun da ya baka ita ina fata an fahimce ni wannan shi zai sa ka samu nasara domin duk mutumin da ya yaudara kada ya sa tsammanin ya ci nasara a rayuwa ta yi wallahi duk in an ka amince ma so dai kai zalunci wallahi duk abin da zai biyo baya kayo da rikanka mutumin da ya yaudari wani mutum so daya to daga wannan lokaci duk mutumin da ya san ya yaudare shi shikenan ya kada maka ne kima a wajen su sannan kuma ba yadda za a yi a yarda da shi shi yasa kake ganin dan fo wannan rayuwa sai daga farko tana kyau ya zalunci wannan miliyon guda ya zalunci wannan miliyon biyu ya zalunci wannan miliyon hudu ya zalunci wannan miliyon goma shikenan sai a samu labarin wannan mutumin azzalumi ne to daga nan duk inda ta yi a duniya babu wanda zai sake yarda da shi sannan dukiya ta haram ba ta albarka sai kuma ta zo sai ta lalace sai ka iske shi cikin wahala zai kare rayuwa sai kuma ka dibi duk mutumin da an kace ba zaluncin mutane ke kaga da yake kare rayuwar shi sai ya koma mutumin da da ana iya amince mai miliyan biyar yanzu jikka biyar ba amince mai mutum in ya zamanto azzalumi rayuwa sai za ta lalace inta hatta da ƴaƴan shi zaka ga ba su yarda da shi ba idan kana alkawali kana sabawa hatta da ɗanka wanda ka haifa wala jiri na ka in mutu ya to ya ce wa kake nema sai ce babanka nake nema sai ce lahiya ce a yayi min alkawali ne ya ce in zo in karbi jikka bai sai ce wa ya ga ma haka ce baba ya ce a lalle baka san halin baba ba in kana da aiki sai zo aikin ka hatta da ɗanka sai rena ka amma in kana da amana duk duniya inda kace kana da kima ba wanda ya sai rena ka da kaga an rena mutum wallahi bai da amana yau musulmi menene yasa muke cikin matsala babu amana yanzu idan aka ɗauko za a buɗe wani proje a nan cikin ƙasar Nijar za a buɗe proje an ka ce za a ɗauko ɗan Nijar wanda adda nationalite Nigerian a sa za a ɗauko bature na ƙasar France a sa director na ONG an ka ce ‘yan Nijar su zaɓa wa za su zaɓa to me yasa ɗan Nijar fa ɗan Nijar ne kuma musulmi ne ko ba haka ba to dan me za mu ɗaukar bature kafiri saboda bature amana zai gwadi mu ko namu zalunci zai yi kaga ya za a yi kafirai su yi mu amana kuma mu ce mu ci gaba gare mu tsere musu ya za a yi mu ci gaba mu tsere mu turawa alhali kuma su turawan nan sun yi mu amana wannan shi abin da ya kamata mu tambaye ka aunan mu idan ya zama to kai da an musulmi ka yi imani da za a tashin alkiyama bature ya hika cika alkawali to yaushe za ka ci gaba har mun rena kan mun mai da kanmu yanzu in alkawali an kai an ka ce a zo karfe tara da rabi to shikenan kowa cikin mu yayi itikadi daga goma da mutane zan fara zuwa da an ce kai karfe tara an ka ce suka ja ce rendezvous africain an fahimce ni rendezvous africain kenan ma'ana shi africain cikin ɗabi'a sai akwai saba alkawali an fahimce ni ko ko in larabawa ne ma da ake ganin suna musulmi sai an ce tarabai arab da an ce ma abu tarabai arab wato ma'ana tambar da take babu babu ne nasara akan shi saboda musulmi ba mu son gaskiya ba mu son aiki ba mu son tsayi da doka an amince maka kayi zalunci an amince maka kayi zalunci amana ba wai sai an ɗauki kuɗi an baka ba a'a addini na Allah amana ne gare mu domin halayenmu da muke nuna muna na su suke sa waɗansu suna gudun addini ka zo masallaci ka yi sallah yanzu muƙaddarta mutum ne ya musulunta sabon musulunta ya zo da takalmi ne na jika hamsin ya yi sallah ko da aka kare sallah ko da ita sai iska dauke waɗannan takalmi sai ce wannan addini irin addini ne amana ne mu yi addinin musulunci wasu su gani su koya gare mu matarka amana ce gare ka wadda aka baka lokacin da kake son ta babu irin abin da baka yi ba ka sa kiredi ka je ka ga in za ka ganin ta sai ka sa sutura mai kyau sai kai kaza sai kai kaza ka girmama uwarta ka girmama ubanta ka girmama wa ka girmama wa a dauko dukiya a baka an fahimce ni shi kenan daga baya sai ka zumbuli bayan ta aihu ɗai ta aihu biyu magana ta riga ta kari alhali lokacin da kake son ta kana ganin cewa in ba a baka ba ma rayuwarka za ta shiga cikin matsala ko ba haka ba amma yanzu tun da ka samu shikenan da ƴan uwanta da uwarta da ubanta duk kayan multiplin super zero in ji wani ni na yi multiplin super zero an gane wannan ina za mu ci gaba babu amana gare mu a dukiya ba ita kaɗai ce amana ba duk wani abu wanda an ka baka amana ne in ko kana da amana to ka ci gaba in ko babu amana wallahi babu zancin ci gaba shi yasa kake ganin mutane yanzu tsoro gare su me yasa muke tsoron junanmu amana abbabu abin da sai muke tsoron junanmu yanzu kana son ka ba mutum mutum yazo ya ce maka wal kaga yanzu daga cikin matsalar da ba musulmi suke fama da ita mutum zai zo shi maka rantsuwa da Allah yana cikin matsala in ka bashi in ya samu zai dawo da kai daga ran da ka bashi waɗannan kuɗin wallahi daga ran ka zama makiyai shi yasa ma yanzu rantsuwa mata musulmi ba ba amma idan ita kaji mutum ya ce maka wallahi tallahi na rantsi da Allah kaza na rantsi da Allah kaza sai a dauki dukiyar nan a bashi amma shikenan da an bashi magana ta riga ta kare mutum bai da lafiya ya zo ya bincika ya bincika bai samu ba wani sai ce to wani gaskiya kan kudin gaba na bane wallahi ni ba ajiya an ka bani amma don Allah ga suka rufa min asiri sai ce wallahi da an taho da an taho kana samu su da zaran na samu kuɗi kai amsu na farko wanda zan ba amma wallahi daga radda amsu kuɗin nan kai in baka samu ba sai dai kai kuma sai dai aka kai gidan kasu ina ba ta amince ni haka masu kuɗi suke yi waɗanda an na karkashi gare su ya je wajen wannan ya karɓo waɗannan kaya ya je wajen wannan ya ce motoci na sun tafi suna can da motoci na sun zo ina abin ga ko ko akwai kwantara wajen da ka jira gwamnati da an zubo min kuɗi na kai an mutum na farko wanda zan ba kayan shi ya zo ya iske ka da dan karamin jallinka an ba shi kwantara ta gina lakwal ko an ba shi kwantara ta wani abu ya karba marmakon ya maido maka yanzu kuma ya shiga wani sha'ani in kuma ka zo sai ka koma yaro ne yanzu sai an ba shi wata kwantara kuma ya yi aiki ya kare sannan in kana da rabo kilin ya baka kuɗin ka falyu'addi alladhi tumina amanata wanda duk an ka amince ma ya bada amanar da an ka amince mai ko wace irin amana ce duk da yake ayan tana magana ne kan zancen wanda an ka ba amana ta jingina ma'ana an bashi kaya akan hanya bai bada jingina ba ko an bashi bashi akan hanya ba bai bada abin jingina ba to falyu'addi alladhi tumina amanata ya bada amanar na wanda aka bashi wal yattaqillaha rabba sannan kuma ya ji tsoron Allah ubangijinsa kaga dai kullun Allah yana nuna mu ji tsoron Allah saboda tsoron Allah shine karshe duk in kana jin tsoron Allah to al'amuran ka za su gyaru musulmi muna son mu ci gaba to mu ji tsoron Allah muna son mu samu nasara akan kafirai mu ji tsoron Allah duk wanda yake son rayuwa sai sai nasara ya ji tsoron Allah ya kwatanta gaskiya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja in dai kana son ka samu mafita cikin al'amurra duk yadda duniya ta yi tsanani ka ji tsoron Allah wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk mai son shi kuɗi to ni ga wurin da zan bashi ba ya hayu ya kayyumu dubu talatin zan baka ba wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ka ji tsoron Allah Allah zai arzuta zai arzuta ka ta inda baka san tsammani ba an gane ni wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa mai al'amura ne in kana son in za ka examen ka samu sa'a ka ji tsoron Allah ka rinka zuwa jam'in sallar subahin kullun ba sai watan ramadana ba ya kama ba sai watan examen ya kama ba a'a ka ji tsoron Allah cikin kowane lokaci gaye bai jin tsoron Allah sai lokacin baka yayi kusa sai ya samu riga wannan ta makka ko ya je garan marshe ya siyo riga wanda za a rinka yin sallah ya samu tabzaha kuma shi ko dama shedani na an san shi rawa sai ce a'a ba a yin rawa cikin wanga wata wai yanzu ba su ba su yin rawa saboda watan abin ya kama yan mata in suna mai magana sai ce subhanallah subhanallah mai magana da yan mata wato bakta yi kusa yanzu ya zama ustaz an gane ni wai bai magana da yan mata amma da lokaci yanzu kuma sai a ci gaba da yi sallah kuma da bai zuwa jami'in sallar subahin yanzu illa dan yayi yayi jinkiri shike kira sallar sallar subahin sai a zo shike nan ayi da an buga bak magana ta rike ta kare in ya samu ya bar sallah in bai samu ba ya bar sallah kuma sai a nufi rushen to ina sallah ta Allah take Allah ya gane da mu wato in dai an samu jin tsoron Allah to an samu komai duk mutumin da yake jin tsoron Allah zaka ga rayuwa ta cikin sauki take tahiya yana jin tsoron Allah cikin iyali ne bai zalunta mata ne bai zalunta ƴaƴa ne yana jin tsoron Allah game da abin da ya shafi makwabcin shi bai zalunta tai yana jin tsoron Allah cikin kasuwanci shi bai zalunci bai cin riba yana jin tsoron Allah mutanen da aka karkashin shi yara ne yana kyautata musu bai tunanin ya ci amana su yana jin tsoron Allah cikin komai to sai ka iska rayuwa ta cikin sauki take gudana amma in dai babu tsoron Allah to komai lalacewa zai yi zancen musulmi su samu mafita ko su ci gaba su ji tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk mai son mafita wallahi ji tsoron Allah in dai ka ji tsoron Allah zaka samu nasara amma in baka ji tsoron Allah ba zancen nasara gare ka wallahi bai kota su ba Allah subhanahu wataala ce wala taktumu shahada kada ku boye shaida idan aka neme ku ku bada shaida ku bada shaida domin haƙƙin mutane ya ta'allaka da ita idan ko baka bada shaida ba haƙƙin nan zai lalace ba za a same shi ba idan ko wannan haƙƙin ya tozarta ranar tashin alkiyama kana daga cikin waɗanda suke da nauyi a cikin wannan an gane wannan shi yasa ko a wajen turawa idan haƙƙi ya tabbata a kanka kai yi wasa an ka san to kai ma kana cikin shari'a dole na tunda ka san haƙƙin mutum zai fito ka fitar da shi in kana da wani lalle kaza na yake biyan wani ka bada shaida kar ka ji tsoron kowa in ba Allah ba idan ka ba da shaida mutumin nan koda kana ganin zai iya maka abu komai ba zai iya ba sai Allah ya tsare ka da yawa daga cikin mutane suna jin tsoron su ba da shaida saboda rayukansu ko saboda rayukan ƴaƴansu ko saboda wata matsala rashin ba da shaida sai ya haddasa musu matsala amma idan suka ba da shaida Allah sai ya ba su kariya shi yasa Allah ce wala taktumu shahada kada ku boye shaida wa man yaktumha duk wanda ya boye wannan shaida fa innahu asimun qalbuhu haqiqa zuciyar shi wato mai zunubi ce wannan shine malaman balaga suke cewa utliqal juz'u wa urida bihil kullu an ce zuciya sai tana da zunubi amma alhali dan adam ne gaba ɗaya ke da zunubi an gane wannan an ce zuciya sai tana da zunubi alhali ko in an ce zuciyarka tana da zunubi ba wai zuciyarka ɗaya ake nufi ba domin laifinka wanda zai kai ka wuta in wuta zai kai ka duka gaba ɗaya jikinka ne za a kona ba wai zuciyarka kawai za a kona ba amma me yasa Allah subhanahu wataala ya danganta zuciya li annaha masdaru taqa fil insan wa masdaru niyyat da can ne dan adam yake kudurta duk abin da zai aikatawa ita ta mota an gane wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala wa inna fil jasad mudgha idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb yake cewa ala ku saurara wa inna fil jasad mudgha a cikin jiki akwai wata tsoka wannan tsoka idha salahat in ta gyaru to salaha al jasad kulluhu dukkan jiki ya gyaru wa idha fasadat in ta lalace to fasadal jasadu kulluhu dukkan jiki ya lalace ala ku saurara wahiyal qalbu ita ce zuciya zuciyar dan adam in ta gyaru ya gyaru in ta lalace ya lalace dan haka ba a ce sutura ba dan mutun yahi kowa sutura mai kyau ba shike zuciyar mutumin kirki bane dan dan fuwan nayin yahi kowa sawa kaya masu kyau man turkin jikka 50 takalmin jikka 50 shaddar jikka 100 kullun jikka 100 sai ya je kuma bai hana ya yaudara yanzu yanzu su buga ka don sun san in ba sun sassu rama kyau ba za su yaudara ka ba ko ba haka ba ka iske mutum kuma da kima da daraja da babbar riga amma jahili na da yayi magana sai ka rumsa idanu kaga su wahidan nashi ba su ake bukata ba amma zaka iske wani mutum ka dauke shi banza ba komai ba amma kuma mutumin nan mutumin kirki ne shi yasa inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum kamar da ta fata a cikin hadisi Allah bai kallon surar jikinku kuma bai kallon kaza kaza na ku a'a Allah da kallon zukatanku da ayyukanku domin su ne annagari ana son mutum kada ya barka ne da dauda don saboda ba cikin addinin musulunci bane ka barkanka da dauda kace a'a an ce zuciya eh amma kuma ka gyara jikinka shi ma yana da kyau an gane wannan bai yiwa dan kana da imani ko kana aikin addini kamar da wadansu suke sa tsammani sai su barka su cikin dauda wannan ba shi ake bukata ba a'a ka zamanto mai tsafta ka tsarkake tuwahinka daga datti sannan kuma ka tsarkake ayyukanka ko ina in an gare ka ba za a rina ka ba ina fata an fahimta ta wannan shine abin da ake bukata zuciyarka ta zamanto mai kyau shine abu na farko kana aiki mai kyau sannan kuma suturarka ta zamanto mai kyau ko da tsohuwa ce sai ka wanke abinka ka goge ka sako ka shigo cikin jama'a wannan shine abin da ake bukata wa man yaktumha fa innahu athimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim Allah masani daga abin da kuke aikatawa duk abin da kuka aikata Allah ya sani yana daga cikin kuma abin da zai baka tsoro in an sani za a saka ka ba don Allah subhanahu wataala babu wanda ya fi shi karfi balle ya ce ba za a yi mai hukunci ranar tashi alkiyama ba kowa akai ranar tashi alkiyama zaka tashi za a kire ka muhta'ina ila da suna masu gaugawa zuwa ga mai kira ana ku zo ku zo dole za ka zo kuma gaban Allah subhanahu wataala kenan in ka san za a yi ma shari'a yadda ka san kana jin tsoron police nan duniya ya kama ka yadda ka san kana tsoron jandarma ya kama ka yadda ka san kana tsoron gwamnati mai ci ta kama ka in ka aikata wani abu wanda ta sani to ka ji tsoron Allah domin Allah shine mafi karfi da waɗannan Allah ya gane da mu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi an أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير لله ما في السماوات وما في الأرض abinda a cikin sammai da kasai lillahi na Allah ne wato ya kaddamar da ma haqquhu ta'khir li yufidul hasr asalin magana ma fi samawati wa ma fil ardi lillah an gane ne abinda a cikin sammai da kasai na Allah ne amma saboda ana nuna Allah shi yake bantu da adda abinda a cikin sammai da kasai na mallaka Allah mutufidul istihqaq tana nufin Allah shi milkiya Allah shi ya mallaki duk abinda a cikin sammai da kasai sannan قدم الخبر على المبتدا دومين لي يفيد الحصر اي لله ما في السماوات وما في الارض duk abinda a cikin sammai da abinda a cikin kasai to mallaka ce ta Allah shi kadai shi yasa aka gabatar da wato alkhabar mallaka wane mallaka da Allah subhanahu wataala duk abin da ka gani da abin da baka taba gani ba da abin da zuciyarka ta taba tsarsa ba da abin da zuciyarka bata tsarsa ba da tsarsa ba dukkan su na Allah subhanahu wataala Allah ya faɗi abin da a cikin sammai da kasai domin shine mun ka sani ko ko shine da galiban hankali muke zuwa gare shi amma shin sammai da kasai dai Allah ya halitta a'a Allah subhanahu wataala yana da halittu da dama to da abinda a cikin sammai da abinda a cikin kasai lillahi ne na Allah subhanahu wataala babu mai mallaka su in ba Allah subhanahu wataala ba wannan kuma da mu da kafirai mun yarda Allah subhanahu wataala shi ya halitta wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim ko kafirai ka tambaya kace wai halitta sama da kasa babu wanda zai ce maka shi ya sama ko kasa wa yake sabkar da ruwa su ce maka Allah wa yake kaza Allah subhanahu wataala duk mallaka Allah subhanahu wataala ne shi yasa Allah ce qul man rabbus samawati wal ard qulillah qul ka tambaye su man rabbus samawati wal ard wane ne ubangijin sammai da kasai to qulillah in ma ba su bada amsa baka ce Allah bale ma su da kasu sun yarda cewa Allah subhanahu wataala shi halicce su to in ko sammai da kasai mallaka ubangiji ne Allah shi ya mallake su to kowa bawan Allah bai dace ma doka Allah girma ba girman kai ba kowa ya kamata ya bi doka Allah kuma kowa ya kamata ya bauta ma Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ce to qul afattakhadtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra sai kuka riki waɗansu wato wato majabanta lamari la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra waɗanda ba su iya amfana ma kansu wani ba su jawo ma kansu wani abun amfani sannan kuma ba su iya tunkuɗe ma kansu wata musiba duk wanda za ka yi ma biyayya ka saba ma Allah menene yake iya maka ne idan Allah ya tashi kama shi babu to idan haka suke wa ya kamata ka kama Allah amma kuma ina sai ka ji mutum ya ce kai ni dai in ban biwa da wani yake so ba zan shiga cikin matsala wa ya ga ma zaka shiga cikin matsala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja haka Allah ya ce amma sai kaga mutum yana jin tsoro in dai nace zan bi wani zan shiga cikin matsala in ban bi wani ba zan shiga cikin matsala mai gidanka yana son ka je ka rinka siyo mai giya in ba giya ka ka siyo mai ba kora ka zai daga wurin shi kai ko kana ganin in baka siyo giyan nan ba ba da za a yi ka ci nasara a'a in dai ka yarda da Allah kada ka saba ma wani kada ka saba ma Allah kai ma wani biyayya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq duk wani hali da ka shiga Allah shi zai fitar da kai la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra qul hal yastawi al-a'ma wal basir shin da makaho da wanda yake gani za su zama tuwa daidai am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur koko da haske da duhu za su zama dai am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alaihim shin sun sanya ma Allah wato kishiyoyi ne waɗanda sun yi halitta irin wanda hadda Allah irin halittar da Allah subhanahu wata'ala yi waɗanda suke bauta ma waɗanda ba Allah ba menene suka gani menene suke gani wanda ba Allah yi shi ba wanda suke wanda har suka ga waɗancan sun cancanta bauta musu shi yasa Allah ce hadha khalqullah fa aruni madha khalaqa alladhina min duni wannan halitta ce ta Allah duk abinda muka gani to menene wani halitta wanda ba Allah subhanahu wataala ba dan haka in dai Allah subhanahu wataala shine abinda wanda adda abinda samai da kasai komai mallaka shi ne wa in tubdu ma fi anfusikum in kun bayyana abinda a cikin zukatanku saboda zuciya tana kudurta ma dan adam abinda a cikin ta eh ka gaya maka yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza ba wanda ya san abinda kake nan kana yi in ba Allah ba wala qad khalaqna al-insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu Allah ɗaya ya san abinda a cikin zuciyarka shi yasa Allah ba mu labarin abinda Annabi Yusuf ya faɗa cikin rai ne amma ba mu da labari Allah ce fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum ina fata amince ni kaga wannan magana da yayi yace antum sharrun makanan wallahu a'lam bima tasifun banda Allah babu wanda ya sabin da ya faru wannan lokaci fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa annabi Musa lokacin da aka jefa waɗannan wato sanduna suka koma bacin zai ya ji tsoro ko ba haka ba amma Allah ɗaya ya san annabi Musa ya ji tsoro wannan lokaci qulna la takhaf innaka antal a'la to wa in tubdu ma fi anfusikum in kun bayyana abinda a cikin kawunanku aw tukhfuhu ko kuka koye shi yuhasibukum bihi Allah to Allah zai muku hisabi da wannan fa yaghfiru liman yasha sai Allah ya gafarta ma wanda ya so qira'a biyu ne akwai fayaghfiru ra'un ay mata dhamma akwai kuma qira'a wanda za a yi mata sukun sai a ce fayaghfir liman yasha'u idan mun ce fayaghfir sai zaman to ma'tufi ne ala yuhasibukum domin shi yuhasibukum jawabu shart ne wa in tubudu kaga sharti ne ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum jawabu shart ne majzumun ba'un kinnan sukuni za a yi mata sai a yi kalkala ba a cewa yuhasibukum dan da yawan masu karatu sai su ce maka yuhasibukum bihillah wannan kuskure ne ba unkin nan sukuni gare ta kalkala ne za a yi za a ce yuhasibukum bihillah domin jawabu shart ne fi'ili ne mudari'i jawabu sharti majzuman wujuban wa alamatu jazmihi as-sukun wanda yake akan ba'un yuhasibkum bihi Allah Allah zai muku hisabi fa yaghfiru liman yasha in mun ce fa yaghfiru sai zaman to fa'un kin nan ta yanke alakar da akwai tsakanin magana da ta da ta gabata sai zaman to fa'ul isti'nafi ake ce masa kamar an yanke magana an ci gaba amma in mun ce fa yaghfir liman yasha'u sai zaman to fa'ul atfi ce kenan ma'tufun ne ala yuhasibkum fa yaghfir an gane wannan wa yu'adhibu man yasha sannan kuma shi ma yana zamantowa wa yu'adhib wato sai ya zamanto shi ma majzumi na ma'tufi na shi yasa qalun ma da yazo nan qira'a ta qalun ba'un kin tana da sukuni sai ya zamanto an yi idghamin ta fa yaghfiru liman yasha sai a ce wa yu'adhim man yasha kaga in baka san wannan qira'a ba da wani ya ce wa yu'adhim man yasha kace wa yu'adhib liman kai kuskure ko ba haka ba in ka tahibi bi ana karatu in ka ji mutun ya karanta da haka nan daidai ne yake karantawa wannan qira'a ce fayaghfiru liman yasha Allah zai gafarta ma wanda yake so wanda idan Allah yake so da gafara shine wanda ya aiki na gari ba wai haka ga bane kawai ba wai haka na Allah ba zaben goro na Allah gayi ba ya zabi wannan yace to ku waɗannan ku tai aljanna ku ya zabi wannan yace ku ta a'a waɗanda suka zo da abin da za a gafarta musu sai a gafarta musu mun fahimci wannan da kyau mai zuwa masallaci yana so Allah ya gafarta mai wanda bai sallah bai so Allah ya gafarta mai mai yin azumi yana so Allah ya gafarta mai wanda bai azumi bai so Allah ya gafarta mai mai zuwa wajen rawa yana saba ma Allah bai neman gafara Allah mai zuwa makaranta yana neman gafara Allah haka ne za a tahiya wa yu'adhibu man yasha Allah yana azabtar da wanda yaso wanda yazo da sababin da asbabukin da za a mai za a mai azaba in kai aikin kwarai Allah ya ce aljanna zaka in kai mummuna aiki wuta zaka da haka baka kafa hujja kawai ka zo ka ce a to ai an ce fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha Allah yana gafarta wanda ya ga dama yana azabta wanda ya ga dama don haka kowa ya ta yi kunci ne in haka nan ne kowa ya ce gida ya kunci ne akwai wani wanda ya karatu filozofi a nan university ya zo yana karanta wannan cikin mutane wai wai tambayar da yake yi malam yake tambayar wani malam an ce wato aljanna da in Allah ya so zaka shiga aljanna aljanna zaka shiga in kuma Allah ya so wuta wuta zaka shiga to dan mene muke zakuwa muna ta yin irin ayyuka an fahimce ni motsuwan masallacin mi muke yi tunda an ce in Allah ya yi ka dan wuta حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا فيدخل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها كنا نقول ده هكذا كوي أدينا صلى أدينا كذا أدينا كذا an gane wannan to wannan tambaya hakika saboda wato su suna son su yi ma ayoyin Allah karan tsaida sahabbai sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu i'malu kullu masrul lima khalaqala ku je ku yi aiki ko wani an yassara shi an sauƙaƙa mai aikin da zai aikatawa amma zukatan mu ne Allah yake aika yake dubawa saboda ya san niyoyin mu sannan ya azama bisa ga hanya ta gaskiya da hanya wadda ba ta gaskiya ba wanda bai son alkhairi ko kai ka aihe shi babu abin da zaka iya mishi ko ba haka nan bane to wannan da yake zuwa wai yana son yayi ya karanta filozofi ya san abin da Karl Marx ya ce ya san abin da Aflaton ya ce ya san abin da wane ne wane ne ya ce Descartes manya-manyan filozof na kasashen turawa waɗanda su kansu a turai an yarda mahaukata sun ka mutu ko ba haka ba su kansu turawa suna ganin le filozof mai yawanci sun mahaukata da ba su abin da suke ba to amma kuma da su ake buga misali har mutum wai yana ganin in baka san abin da Descartes ya ce ba kai baka wayi ba in baka san abin da Karl Marx ya ce ba kai baka wayi ba kuma ya hanka tambaye shi wai le philosophe kenan kasashen turawa mi aka dauke sai ce kai dukkan su an ce kawai mahaukata ne ba su abin da suke ba to ya za a yi ka dauki mahaukata sun yi magana Allah subhanahu wataala ya za a yi an ce ma qala Allah ta'ala kace mallaman nan suna ta wa'azi kaza kaza ba a ganewa amma an ce ma Descartes ya faɗi sai ka ji magana tana kama ka kana jin daɗi kana nuhin Descartes ya yi Allah Allah ya gyara to wannan mutumin sai ce to yanzu a daina sallah a daina kaza kowa ya je kuncin shi in Allah ya nufi dan aljanna kake ranar tashi alkiyama zaka je aljanna in dan wuta kake zaka taya wuta to sai aka yi mai tambaya aka ce to le philosophe mu ko muna tambaya yanzu kai mi kake karatu a university yace yana karatu ne na philosophy wace shekara take yace shekara ta biyu dai jama'a ne aka ce mai to yanzu abin da ya kamata ka tattara kayanka gaba daya sai ka bar university sai ka tai gidanku in ka ce gidanku sai kai kwancin ka dan nan zuwa biyu zan in shekara biyu sun cika idan Allah ya nufi kana daga cikin waɗanda za su samu matrix a cikin ilimin filozofi to za a kwankwasa kofar gidanku sai a ce ma Allah ya nufi kana daga cikin waɗanda za su samu matrix a cikin wannan shekara za a baka sai ce a wannan bai yiwuwa ah to ita aljanna ita abban za ku eh ko ba haka ba ka take kwancin ka sai a zuwa kama kana daga cikin waɗanda Allah ya kaddara ka samu matrix wannan shekara wanda ba zai yiwa ba dole tashi za a yi aiki tukuru mai samun sahun harko bai zamantowa da wanda bai samun sahun harko wanda ya ce ya yi imani ya ba da gaskiya ya tsaya ya bauta ma Allah bai yiwuwa cikin adalcin Allah Allah ya gama shi da wanda yake kafiri ba zai taɓa yiwuwa ba shi yasa Allah ya ce am hasibal ladina ishtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum ساء ما يحكمون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون Allah ya ganar da mu fa yaghfiru liman yasha Allah ya gafarta ma wanda yaso wa yu'adhibu man yasha sannan ya azabtar da wanda yaso wallahu ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wataala mai iko ne akan komai babu abin da ya buwaye Allah subhanahu wataala kai na kace gani akwai abin da ya buwaye Allah in kuma kana shakka amma shi Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun da Allah ya so abu ce mai kai zamo shikenan magana ta rige ta kaji sai Allah ce amanar rasul
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير نعم آثار سنتبت سنالون تيوالوك تندونا آية تستبك لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله wannan aya da ta sabka cewa in kun boye abinda a cikin zukatanku ko kun bayyana shi Allah subhanahu wataala zai muku hisabi sahabbai sai suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa an umurce mu muyi sallah muna nan ga sallah mun samu ikon yin sallah an umurce mu muyi azumi muna da ikon muyi azumi amma yanzu an zo da abin da ba za mu iya ba domin an ce duk abin da muka yi tunani wanda ya zo mu daga zuciya za a yi mu da hisabi alhali fa wani lokaci sai kaga zuciyarka tana kudurta ma sifofin Allah ya zaka yi ka gane Allah wani lokacin zuciyarka ma ta yi shakka cikin kudurar ubangiji ko farkon ubangiji ko abin da kama da haka to in ku an ce za a yi mutum hisabi suna ganin kenan kowa wutar jahannama za shi sai Allah ce to am sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuna son ku wato ku faɗa irin yadda waɗanda aka ba littafi gaban ku Yahudawa da Nasaru suka faɗa da an kace musu ku aikata sun kace sami'na wa asaina mun ji ba za mu aikata ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku ce qulu amanna kawai ku ce mun yi imani sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir sahabbai sai suka je suka fara faɗin wannan magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce su da su faɗa suna faɗa suna faɗa suna faɗa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da aya yace amanar rasulu manzo yayi imani bima unzila ilaihi min rabbihi da abinda an ka sabkar mishi na ubangijin shi kaga shi bai ce ba ba zai iya ba a'a shi da an ka sabkar mai ya riga ya mika waya kaga wannan yake nuna cewa ya kowa imani kenan an gane wannan to sannan kuma wal mu'minuna kuma mu'minne sun yi imani kenan sun biyo bayan manzon su da wannan aya wato malaman tafsiri suka hujja cewa musulmi wato al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tsire ma ahlul kitabi domin ahlul kitabi da anka ce wa in wato wa anni faddaltukum alal alamina al alamina am ne ya shafi kowa da kowa amma dole na ayi takhsisin shi saboda halayen bani isra'ila mu ma muna da ayoyin da suka nuna mun fi su na farko kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas na biyu kuma Allah ya ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar su ko bani isra'ila ba su domin Allah ya ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu sannan mu an umurce mu an ce ku ce sami'na wa ata'na mun ce sami'na wa ata'na su ko sun ce sami'na wa asaina sannan an ce aje yaki Badar da Uhud an gane ni sahabbai sun je bayan shi kuma an yi musu rauni an ce aje kuma sun tashi alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel su ko wato alladhina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahum al-qarh amma su ko bani isra'ila bi suka ce ma annabi Musa fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'id kaga wannan dole na su nuna cewa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce al'umma an gane wannan آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون kullun dukkansu amana billahi sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi sun yi imani da mala'ikun Allah sun yarda Allah ya halicce su sun yarda kuma mala'ikun nan akwai su kuma sun yarda da mala'ikun nan kowane yana da aikin shi wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi wa kutubihi a wata qira'a wa kitabihi duka ɗaya ne in an ce wa kutubihi wato sun yi imani da littafin Allah gaba ɗaya in an ce wa kitabihi wato sai ya zamanto mufrad ne wanda an kai idafa zuwa ga ma'rifa ya koma jam'i wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kaga ni'ma mufrad ne amma da an kai idafa ta zuwa ga ma'rifa ta koma jam'i to wa kutubihi da litatafan shi wa kitabihi da litatafan shi كما يدعو أتكن سورة التحريم ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه أو سكراء وكتابه kaga wannan riwaya sai ta fassara maka wannan shi kutubihin nan kitabihi ake nufi an gane wannan ko kuma ma wa kitabihi sun yi imani da littafin Allah domin duk wanda ya imani da littafin Allah guda to duka dole ne wajibi ne imani da dukkan littafan da Allah subhanahu wataala ya sabkar ko ba haka ba in ka kafirce ma littafi guda ka kafirce ma dukkan littafan ne shi yasa da ka kafirce ma aya guda cikin Qur'ani ka kafirce ma Qur'ani ka kafirce ma dukkan littafan da Allah subhanahu wataala ya sabkar an gane wannan ko da mun fassara shi wa kitabi dole na in kai imani da alqur'ani to dukkan littafan da Allah ya sabkar kai imani da su yahudawa da sun yi imani da at-taura nasaru da sun yi imani da injila da sun bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba domin an ce in ya zo ku bi shi wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil kenan ko littafi guda kai gaskata idan kai gaskata shi to ya ce ka bi wannan annabi an gane wannan kenan ko mun fassara wa kitabihi ma mun ce littafi guda to ba matsala bace domin in dai kai imani da littafi guda na Allah to ya Allah ya ce kai imani da dukkan maganganun shi wa rusulihi kuma sun yi imani da manzannin Allah wajibi ne dukkan manzannin Allah kai imani da su an gane wannan mu mun yarda annabi Isa Allah ya aiko shi mun yarda annabi Musa Allah ya aiko shi kuma Allah ya ba mu labarin su annabawa da dama an ba annabi labarin su kuma wasu ba a bashi labarin su ba an gane wannan waɗanda sunayen su suka zo cikin alkur'ani ko suka tabbata cikin hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu tabbatar da su waɗanda sunan su bai tabbata ba cikin alkur'ani bai tabbata ba cikin hadisi sai mu bar su shikenan Allah dai ya ce ya ba annabi labari waɗansu ya ba su ya bashi labari waɗansu bai bashi ba waɗanda bai bashi labarin su ba mun yi imani Allah ya aiko su amma ba mu san su ba shikenan amma yahudawa ba su yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sannan ba su yarda da annabi Isa ba an gane wannan su ko kiristoci sun yarda da annabi Musa sun yarda da annabi Isa amma ba su yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kaga wannan ƙarya ce suke yi domin sun ƙaryatar da littafansu littafansu sun ce musu in in yazo ku bi shi ko ba haka ba to sannan ku ku yahudawa da kuke zancen ku bi annaba ina kuke bin annabawa annabawan ku kuna kokarin kashe su waɗansu ma kun kashe su wa yaqtuluna nabiyina bighayri alhaq shi yasa Allah ce qul falima taqtuluna anbiya Allah min qabli in kuntum mu'minin har in kuma su imani ne don me kuke kashe annabawan Allah to mutane da suka kashe annabawan Allah ina zan su bi gaskiya balle ma annabin da ba nasu bane suna ganin baba baba ba yahudi bane balarabe ne Allah ya ganar da mu la nufarriqu baina ahadin min rusuli babu bambantawa tsakanin manzannin shi dukkan su mun yarda da cewa Allah aiko su kuma dole ai imani da su da ka ce baka yarda annabi guda ba ka kafirta ko ka ce ka yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma baka yarda annabi Isa ba ka kafirta in ka ce ka yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yarda da annabi Isa amma baka yarda da annabi Musa ba ka kafirta duk annabin da Allah ya tabbatar da shi cikin littafi da ka ce baka yi imani da shi ba ka kafirta waɗanda bai faɗa ba kuma ka yi imani da su gaba ɗaya kada ka ce na yi imani da annabawan Allah gaba ɗai duk waɗanda an ka faɗa cikin alkur'ani amma waɗanda sunayensu ba su zo cikin alkur'ani ba ban yi imani da su ba ka kafirta kuma baka cewa a'a duk annabawan da an ka hudi cikin alkur'ani da sunayen su na yadda da su waɗanda aka faɗa ma ba faɗa ma cikin alkur'ani ba an ka ce an kawo dai waɗansu annabawa to dukan su na yadda da su amma cikin su guda ɗaya ne hisuwa ni dai ban yi imani da shi ba ko da ban san shi ba ka kafirta sai ka ce duka gaba ɗaya na yi imani da su kaf to lokacin nan ka zan musulmi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na kaji bambancin mu da bani isra'ila sun kace sami'na wa asaina mun ji ba za mu yi ba mu ko mun kace sami'na mun ji wa ata'na sannan kuma mun yi biyayya mun ba da kai haka ake son musulmi in dai kana da imani an kace maka Allah ya ce alamar imanin ka shine kai biyayya amma kai ka ce kana son Allah kuma ba kai ma Allah biyayya kuma kana saba ma Allah to wannan ba son Allah bane shi yasa sha'ir yake cewa ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hadha la amri fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u yace ta'sil ilaha kai dan adam kana saba ma Allah ko da yaushe cikin sabon Allah kake wa anta tuzhiru hubbahu kuma kullum kana cewa kana son Allah da an ce ina masoyi Allah sai mu ce ga to kuma kullum ana saba ma Allah yace hadha la amri fil qiyas badi'u wannan ko cikin qiyasi sabon qiyasi ne ba a taba ganin irin wannan ba mai ban mamaki law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu da son da kakai ma Allah na gaskiya ne to da kai ma Allah da'a ko ba ka bane innal muhibba liman yuhibbu muti'u lalle mai so yana da'a yana biyayya ga wanda yake so haka ne ko ba ka ba idan mutum na da amarya yana mata biyayya ko mata biyayya me yasa yake mata biyayya idan mutum na da budurwa me yasa yake mata biyayya fiye da mahaifa ne saboda yana son ta kenan ko in kana son Allah ya kamata kai ma Allah subhanahu wataala da'a in ka ce sami ina wa ata'na to dole in an ce ga abinda Allah ce ka zabura kai in an ce Allah ya ce abar abu ka bar shi wannan shine alama ta imani amma a ce Allah ya ce ayi ka ki a ce Allah ya ce a bari kuma ka ki bari kuma ka ce kana son Allah ya kamata ka sama kanka point da zero ga in ji turawa wa qalu sami'na wa ata'na suka ce mun ji kuma ji wa ata'na kuma mun yi biyayya ghufranaka rabbana muna neman gafararka ya ubangijinmu Allah ka gafarta muna wa ilaikal masir makoman mu gare ka gare ka take ya Allah subhanahu wataala sannan makoma kowa gare ka take ya Allah subhanahu wataala la yukallifu Allah
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها Allah baya azama wata rai baya kallafa mata asalin at-taklif shine a azama ka abun da yake da wahala to dan haka la yukallifu Allahu nafsan Allah bai azama wata rai illa wus'aha sai abinda za ta iya dauka ma'ana wato Allah subhanahu wata'ala ya san abinda muke iyawa ya san abinda ba za mu iya yi ba kenan Allah ba zai azamu ba sai abinda muke iya dauka wannan aya ta sabka dan ta nuna cewa wancan hukunci ne wancan ayar an shafe shi ma'ana cewa Allah zai muna hisabi ga abinda ya tsarsu ga zukatanmu Allah ba zai kama mu da shi ba shi yasa hadisi yake cewa wato duk Allah subhanahu wata'ala ya yafe ma al'umma ta inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yazo cikin zuciyarta matakar ba ta yi aiki da shi ba shi yasa yaye yayan abubuwan da shedan yake kama cikin zuciya wani lokacin sai shedan yazo ce maka to ni ba shi Allah shine ya halicce sammai da kasai kuma shi halicci kowa to shi Allah nan waye halicce shi ko koyo shi na Allah ya fara wannan tunanin in yazo ma sai ka ce amantu billah shikenan na yi imani da Allah an gane wannan da kyau irin waɗannan tunani da suke zo mu mutum wani lokaci kana zaune sai ka ji zuciyarka baka jin daɗi ka tuna wannan ka tuna wannan karshen ta ka zage wani cikin zuciya ka yi kaza ka yi kaza to abubuwan da baka yi aikata su ba tunani ne ya zo ma amma ka yi istighfari to Allah yana gafarta maka su la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha sai Allah ce to laha ma kasabat abinda ta aikata gare ta yake ita rayuwa wa alaiha maktasabat kuma yana akanta abinda ta aikata na zunubi abin da yake lada sai Allah subhanahu wataala ce laha domin tufidul mulkiya wa alaiha yana akanta domin tsakanin lamun da kuma wato ala akwai alaka ta kishiyantaka an gane wannan wani lokaci idan fi'ili yana zakkuwa da lamun yana zakkuwa da ala to wani lokaci kishiyar juna ne amma idan fi'ili ya zo da ala a larabci bai da lamun to wannan bayanan nuhin kishiyar ba yanzu misali in ni ce wato da'autullaha lahu na roƙan mai Allah Allah ya gafarta mai amma in ce da'autullaha alaihi na roƙi Allah Allah ya halakar da shi kina an ce da'a lahu yayi mi ya roƙan mai alkhairi da'a alaihi yayi mai mummuna addu'a to shi yasa da Allah ce laha ma kasabat tana da abin da ta aikata sai malamai suka ce na lada saboda lamunkin nan wato tana nuhin nana nuhin alkhairi wa alaiha yana akanta maktasabat abin da ta aikata na zunubi mafi yawancin malamai ma suna ganin saboda zunubi na tashi alkiyama dauka abin kaza kai wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim ita ko lada ita za ta dauke ka raƙumin da ka ba su na sadaka sai ya zo gaba gare kai ce maka ka san ne a'a ya ce maka to yau ranar sakamako ce hauni mutahi sai ce wajen hisabi da kai shi ko zunubi sai a ɗauka a aza maka shi yasa Allah ce wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim an gane wannan shi yasa kullun in ana zancin zunubi sai a ce mutane za su ɗauka khalidina fi wa sa'a lahum yawmal qiyamati himla kaga zunubin nan ɗauka abin su za su yi man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wisra za shi ɗauka sai a ɗauko zunubi ya azama ka ko san tashin kiyama ko dai a barka dai kai ta gudu akwai aiki balle a ce an ɗaukan mu mutum zunubi ya azama shi akan shi Allah ya tsare mu wa alaiha maktasabat abinda ta aikata na zunubi yana akanta rabb suka ce kuma malaman balaga suka ce da an ka ce kasabat wato fi'ili ne wanda yake sulasi daga kasaba ne amma da yake wajen zunubi sai an ka ce iktasabat to menene hikima malamai suka ce hikima shine aikin lada in kai yi kaɗan sai a riɓanya ma kuma aikin lada baya da wahala sosai in kun ka duba zunubi ya yi aikin lada wahala ina fata fahimci ne amma mutane sun yi sosai sun aikata zunubi yanzu zuwa masallaci yana da waya to zuwa gidan giya fa sai an ɗauki taksi amma sai a yi kiran sallah mutum ya zama ne amma ɗan giya bai jin tsoro ya tare taksi ya tare kaza ya tare kaza mutum ya ci da iyali ne yana da wahala bai da wahala don kuɗin da gabdi da karuwa taka ci ga hannun maza wallahi matan su ba su cin wannan abu gabri sai ta ce mai jika hamsin ta kaso tuwahin da zai yi magabdi na sallah wallahi zai kashe jika ɗari biyu ko jika ɗari uku amma mata sai da tsiya ne gaba ɗaya haƙuwaye ne kwata-kwata duk duk duk duk duk da ke za samu jika ɗari gari shi ko ba haka ba wanne ne ya fi wahala kashe jika ɗari shi ya fi wahala ko kashe jika ɗari biyar ko ba haka nan ba ne mutum nawa ya sai mata sai mota ba shi saye ko ba haka ba amma manya-manyan motoci suna na ana sai makaruwai ina fata an fahimce ni yi ma Allah da'a ya fi sauki amma shaidan kullun yana kawata maka sabon Allah subhanahu wataala in kaga Allah ya ganar da kai yi mai biyayya ya fi sauki to ka gode ma Allah duk aikin da Allah ce ayi na addini shi da sauki amma inda mutane suke sa tsammani akwai sauki can ne akwai wahala duk inda kaga mutane kuma suna wahala kansu aiki ne na sharri wanda ba su ci gaba amma sai su ce wajen wahala kaga kasabat sai an ka zo da fi'ili mai sauki domin aikin halat sauki gare shi in dai ka yarda yana da sauki to Allah zai sauƙaƙa mashi amma kuma in kai yarda shi na da wahala to kuma za ka yi ba don shaidan yana tare da kai wa alaiha maktasabat shi ko akan ta yana zunubi wato saboda wahala ta yi gashi ka samu zunubi kuma ya zamanto kuma ka aikata abu kuma mai wahala rabbana ya ubangiji mu la tu'akhidna kada ka kama mu in nasina a lokacin da muka yi muka yi mantuwa aw akhtana ko muka yi kuskure shi yasa Allah ba zai kama ka ba a lokacin da kai mantuwa mutumin da yammanci sallah bai yi ta ba sai bayan lokacin ta ya wuce to Allah ba zai kama shi ba sai a ce to yayi sallan nan lokacin da ya tuna da ita shikenan khalas an dauke mai hatta da turawa da suke busu yarda da kaddara ba amma sun ce lerar iman wai ma'ana dukkan adam yana iya kuskure an gane amma su busu yarda da kaddara ba yanzu in in wani abu ya faru yanzu misali an kai accident an ka dauko police sai an ka ce su zo su yi kwasta sun kai sun kai sun ka kasa ganuwa to ba yarda da Allah na sai a ce a'a akwai dai wani abu wanda ba mu san da shi ba to abin nan da ba ku san da shi ba mu mun san shi Allah da an gane wannan da kyau la tu'akhidna in nasina aw akhtana ko in mun kai kuskure idan mutum yayi kuskure abin da ake so ya tuba shikenan in ka gano kai kuskure ka dawo walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun wannan ita ce ba ta mumini in ka yi mantuwa ka ce ka yarda ka mance shi yasa wani babu inda za ka mace sai mantuwa shi bai yarda shi na mantuwa a ni ban mancewa ba ka mancewa ya an kai Allah subhanahu wataala shi ne abai mantuwa ba ka kuskure ƙarya kake yi lazim wato suna daga cikin sifofin dan adam wanda Allah ya halicce shi yayi kuskure yayi mantuwa in kai yi kuskure ka yarda ka yi kuskure sai ka tuba sai Allah ya kara ma daraja amma shi dan sai zo ce in kai kuskure ka yarda ka yi kuskure lokacin nan zaka tsare darajar ka sai mutane su yi ta dariyar ka saboda sun san ba gaskiya bane in kai yi mantuwa ba ka yarda kana mantuwa ba musamman hafizan alqur'ani su ake samu da irin wannan matsala kana karatun alqur'ani kana bada sallar tarawih ko kana tafsiri sai kana karatu alqur'ani sai kai kuskure wani wuri sai a gyara ma sai ka kidawowa ko ko a ce ma ka manta aya kaza kace a'a ban mance ba ni tunda na hadace alqur'ani ba ne kuskure gangaram niki waye ga maka ina ba ta amince ni a'a dan adam kake yana yiwa kai kuskure shi alqur'anin kana ganin ka fi karfin kai kuskure a cikin sa baka da wani dalili in dai kai kuskure kai kuskure a gyara aya harafin nan in bihi na ka gyara bihin nan in bihana ka gyara biha in kuma kuskure na kai wajen idgami ko iklabi ko kaza kar ka ce wajen musabaka kace malamai bu su gyara maka ba ƙarya kake babu wanda isa ce ba zai kuskure cewa alqur'ani ba babu shi yana yiwa kowa shi kuskure kowa ne ni amma in ka yi kuskure i'tirafu bi dhanbi fadila in ka yi kuskure kai da ka kuskure sai Allah ya kara ma daraja amma in ka yi kuskure an san kuskure na kace baka da ba sai Allah ya sauke maka daraja ga idanun mutane duk mutumin da bai da yana kuskure ba bai da kima ga mutane in ka yi mantuwa kai yarda da kayi mantuwa sai Allah ya kara ma daraja in ka gyara amma in ka ce kai baka mantuwa a'a kai komi kai daidai na kai ko sai ka halaka don domin duk shine zai sa mutane ba su kallon ka da kima ba an fahimci wannan da kyau shedan kullu in kai kuskure bai da cewa kai kuskure rabbana ya ubangijin mu wala tahmil alaina isran kada ka aza muna nauyi kama hamaltahu ala alladhina min qablina kama yadda ka aza shi akan mutanen da suka gabace mu ma'ana shari'a ta sauran mutanen da suka gabata ta yi tsanani za ka iske tsakanin wata shari'a da wata shari'a ana sauƙaƙar da wani hukunci annabi isa lokacin da ya zo ya samu bani isra'ila ya zo da waɗansu hukumce-hukumce waɗanda sun shafe hukumce-hukumcen attaura domin ya ce wali uhilla lakum ba'd alladhi harrima alaikum na zo ne in halatta muku sashen abinda an ka haramta muku kinan kaga shari'a ta attaura ta fi tsanani to kuma shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce duk kowace shari'a da ta fi kowace shari'a sauki an zo muna da ita ga ta tana da garabasa amma mutane suna wasa ga mu da karamcin shekaru amma an babu hanyoyi na samun lada masu yawa amma mutane ba su so mallan kai ta wa'azi ka ce a ciyar da dukiya a yi kaza a yi kaza ba su so abinda suke so zancen alfahari mawaki ya zo a kashe mai kuɗi a je gidan tele a yi wasa a biya mai ya kashe wannan shine abinda ake bukata mawaki ya zo yana waka ta farti ana zuba mai yan jika goma goma ana cewa nijar akwai yunwa Nijar akwai talauci ita ce kasa ta ƙarshe amma in an ka zo za a bikin siyasa ba za ka taɓa gane cewa Nijar akwai talauci ba yan jika goma goma ne dimil dimil dimil dimil dimil idan kuma yan Najeriya sun zo su taya su za a ɗauko yan naira ɗari biyar biyar da yan naira dubu dubu buhu buhu masu masu waka suke yi ko ba haka nan bane buhu da kuɗi ake yi ka du in kana so ka je kai kallo lokacin da ake ɗauka mawaki sai ya cika buhun shi da kuɗi wai kasan ana cawa haka ake cika buhu da kuɗi amma wa ake taimaka ma mutumin Allah saboda su mutanen Allah ba su dame su ba don kana mutumin Allah ba ruwansu da kai don kana ba da sallah ina ruwansu ka shekara ashirin kana ba da sallah mi ya sha musu kai kana ladanci mi ya sha musu kai kai ne babban malami wanda ke karantar da mutane a gari mi ya sha musu kai aikin addini ka kai mi ya sha musu kai kiran sallah ka kai mi ya sha musu kai makaranta zaka ginawa mi ya sha musu kai ba ruwansu da wannan iyaka inda suke son su zar dukiyarsu gashi nan yarjin duniya sannan kullun wai abinda suke tunani kuma su ne sun kai cancanta su shiga aljanna da tashi alkiyama mutumin da ke irin wannan ta'addanci wai shi yake tsammanin shi shiga aljanna rabbana ya ubangijinmu wala tuhammilna ma la taqata lana bih Allah kada ka aza muna abinda bamu iya dauka in ka dibi wannan lamun ita ce ake ce ma lamun nahyi lamun nahyi kace kada kai kaza ko ba shi bane in nace la tazhab kada ka tafi ko ba haka ba in nace maka la taf'al kada ka aikata amma malaman balaga sun ce wannan lamun nahaita amma tufidu du'a domin idan na sama yace ma na kasa kada ka yi umurni ya bashi ko ba haka ba ko je mun bada misali muka ce idan general ko caporal yace ma solda kada ka yi mi ya bashi umurni ko amma idan solda yace ma general kakkai mi yake yi shawara ce ya bashi an gane ni ta yi wani bom ya gani ya ce mai kakace wurin nan kidan ba ce mai na yi kakace barin ya bashi umarni yana tsoron ya je ya taka bom an gane wannan ko kuma roko ne yace in yace don Allah ka ai mai kaza kamar yana roko a gafarta mai na ko ba haka ba to da muka ce ma Allah rabbana la tu'akhidna Allah kada ka kama mu muna da karhin da zamu ce Allah kada ya kama mu a'a Allah muna roƙonka Allahu lamun nahyi tufidu du'a roƙo ne muke yi rabbana la tu'akhidna Allah kada ka kama mu in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi Allah kada ka azamu da abinda ba mu iya dauka Allah kada ka azamu da abinda ba mu iya dauka kaga roƙo ne muke yi wa'fu anna Allah ka gafarta muna ko Allah ka yafe muna waghfir lana Allah ka gafarta muna warhamna Allah ka ji kanmu anta maulana Allah kai na majibincin lamarinmu kullun al'amarinka kamar yadda shi ga Allah in an ka ce za a yi ma kaza za a yi ma kaza za a yi ma kaza ko ko kana kasuwanci harkoki duka sun ka cakule to kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala shi kenan ka dogara ga Allah shi yasa annabawa duk lokacin da al'amari ya rikice musu ga Allah ne suke komawa duk in ka ji annabi ba annabi babu inda duniya za ta mai matsala ka ji sai gidan wani mai kuɗi sai ka ji ya ce rabbi ubangiji kullun suna mai da al'amari sun zuwa ga Allah subhanahu wataala haka kuma ya kamata musulmi ya kasance in kasuwanci ya kiya ka koma zuwa ga Allah sannan kuma komawa zuwa ga Allah ko da yaushe ka rinka tunawa da Allah lokacin da kake samun kasuwanci ka tuna da Allah an gane ni kana aikin Allah to in matsala ta same ka sai Allah tuna da kai amma baka samun kuɗi ka je ka kashe ma mawaka sannan in matsala ta same ka ka dawo ka ce Allah mallamai a roƙan maka Allah kai baka tuna da Allah ba sai yanzu ka tunawa da Allah wannan shine dole mu koma zuwa ga Allah a kowane lokaci wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana kai ne majibincin lamarin mu duk abin da ya same ka sai Allah subhanahu wataala ya so shi yasa Allah shi yake taimakonka in ya tashi taimakonka in kuma bai taimake ka ba babu wanda yake maka taimako fansurna ala alqawmi alkafirin Allah ka taimake mu akan mutane waɗanda suke kafirai an gane ni nasara kuma kala biyu ce akan kafirai ko Allah ya baka nasara ta hujja akan su ko Allah ya baka nasara ta iko akan su yana yiwa yanzu gashi nan kafirai su suke da mulkin duniya ko ba haka ba amerika kasa ce kafira an gane wannan france kasa ce kafira yau duk kasashen da suke takama su ne a wani abu a duniya babu kasa guda da aka musulmi ko ba haka ba amma kuma mu ne mu musulmi mu musulmi mu ne asaman su da hujja domin duk mutumin da yake bauta ma saniya da mutumin da yake bauta ma wato gumki ba ɗaya yake da wanda yake bauta ma Allah ba da an fara magana zaka sun koma kasa musulmi in dai za a zo a yi tattauna da hujja to ba yadda za a yi kafiri shirin jaye shi shi yasa akwai wani babban malami na kasar Africa du Sud an gane ni ana ce mai Ahmad Didat ya taba zuwa ƙasar America aka kawo babban fasto na ƙasar America wanda ake cewa Jimmy Swaggart sun ka haɗu babban wuri wanda ake ji a ƙasar America don saboda a tattauna amma ana fara tattaunawa Ahmad Didat yana ba da hujjoji na Alkur'ani kuma ya karanta musu Injila ya nuna musu inda sun kai kuskure an gane ni ya karanta musu Bible ko Bible ya nuna musu inda sun kai kuskure Jimmy Swagger yana kokarin ya kawo amma ya kasa da aka nemi a sake yin haduwa ta biyu hukumar Amerika cewa sai ba za ta yarda ba an gane wannan ko da suna da makamai kai ko kai adda gaskiya an gane wannan shi yasa ko kana talaka in kana da gaskiya kakka ji tsoron mai kuɗi an gane kada ya burge ka in dai bai da gaskiya wannan kuɗin nashi ba komai bane sai ya biya sai ka ji an ce kai waɗancan ɓarayin gwamnati na ai kuɗin nan ba nasu na ba a to da ka biya a ce ma ɓarawo da ka biya ko da baka da ko dala dai a barka haka nan kana da mutuncin ka wanne ne yafi ka biya da mutuncin ka amma kuma ana iya a samu hujja a kanka wato kuma Allah na iya ba mu iko da makami kamar lokacin da musulunci Allah ya bashi iko yayin mulki a duniya shekara 800 musulunci yana mulkin Europa da duniya gaba daya an fahimce ni in kana so ka shiga cikin internet sai ka rubuta Andalusi in ka rubuta andalusi ita ce daula ta musulunci wadda ta yi mulki a ƙasar Espanya za ka ga abin da musulmi sun ka yi za ka ga irin abubuwan da musulmi sun ka baro a ƙasar turai kaga wannan lokacin mu'adda mulki na hujja sannan kuma mu'adda iko na mi mu'adda iko wanda ya shahi na sulta na mulki kenan amma yanzu kuma mu'adda mulki na hujja amma su kafirai su adda mulki na mi su adda mulki na makamai to amma kuma yana yiwuwa kafirai su samu iko akan mu na hujja har duniya ta tashi ba yadda za a yi su samu iko na hujja akan mu domin mu a rike da gaskiya duk inda an ka sai an ka taho wanga shine a gaskiya duk abinda alqur'ani yace gaskiya ne kuma gaskiya ne duk abinda alqur'ani yace ƙarya ne wallahi ƙarya ne kowane ne ya tsare mishikin a duniya an gane wannan in kaga kafiri ya samu hujja akan musulmi to ba musulmin gaskiya bane sai in munafiki ne amma munafiki zai iya zuwa ce shi musulmi ne sai shi jayayya da kafirai sai su ci nasara akan shi to in sun ci nasara akan shi dama munafiki ne kafiri dan uwansu kafiri ne yarin jaye kafiri ba musulmi ne an karjaya ba mun fahimci wannan da kyau to ina ganin yan uwa musulmi anan ya kamata mu dakanta duk da yake wannan ayoyin suna da muhimmanci suna da fadla ana son mutum ya rinka karanta su duk lokacin da zai yin bacci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya karanta su kafata sun ishe shi ko baka karanta komai ba ka karanta amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا إسحاق amma ba a shafawa ba a ce a shafa ba ka karanta su kawai babu wani shedanin aljani wanda zai zo ya taka ka babu wani sharri wanda zai same ka inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma suna da falala sosai domin an ce an ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan haske da Fatiha da karshen da karshen bakara sune amanar rasulu haske ne wanda ba a taba ba wani annabi ba irin wannan haske sannan da za a sabkar da su an bude kofofin sama saboda a zo da su kaga suna da falala mai kyau kuma wani hadisi ya nuna cewa suna ɗaya daga cikin taska ta alkhairi wadda a karkashin al'arshin ubangiji don haka waɗannan dai ayoyi suna da muhimmanci sosai muna fata Allah subhanahu wataala ya bamu albarka su abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi bamu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna malan kai muna addu'a صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم سهل امورنا يا رب العالمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن صلاتك يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل صيامنا وسائر عباداتنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة العيون وما تخفي صدور يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين اللهم إنك حليم عظيم غفور تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين اللهم فصل وسلم وعنهم وبارك على محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين